الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul mudaththir satin da ya wuce mun karanta ayoyi biyu na farkon sura kira da Allah subhanahu wata'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir Allah ya ce ya kai wanda ya lulluba Allah ya ce ka tashi ka yi gargadi ka gargadi mutanenka ga barin miyagun ayyuka saboda abin da zai biyo baya na halaka da azabar Allah kamar yadda muka ambata cikin ayoyi da yawa na alkur'ani duk wani annabi duk wani manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaga shi a bayan ƙasa, to babban aikin da Allah ke ɗora shi a kai shi ne kiran mutane zuwa ga Allah ta hanyar gargaɗinsu daga sabon Allah kafirci shirka da Allah azabar Allah da kuma yi musu bishara da sakamako mai kyau da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar musu. Allah a cikin Alƙur'ani ya ce, Inna arsalna Nuhan ila ƙaumihi an anzir ƙaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Inna arsalna Nuhan ila ƙaumihi Allah ya ce, Hakika mun aiki annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya ce zuwa ga mutanensa. da muka aike shi wani aiki muka bashi Allah ce an anzir qaumaka ka gargadi mutanenka min qabli an ya'tiyahum azabun alim kafin azaba mai radadi ya iso musu Allah ce ka gargade su duk wannan abin da kaji ana karanta alqur'ani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ubangiji ke nufi shine bawa ya kai tudun mun tsira duk abin da ake gargadin duk abin da ake gargadin bawa da shi shine domin bawan ya samu tsira duk wanda bai gargadu da gargadin da Allah ya mishi ba duk wanda bai dauki gargadi da gargadin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mishi ba zai yi nadama ina ma da ya karbi gargadin zai yi nadama to duk manzon da Allah subhanahu wata'ala ya tayar sai ce mishi ka gargadi mutanenka in ba ku manta ba cikin suratul ahqaf mun karanta wannan aljanu da suka saurari karatun karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna fahimtar sakon suna miƙa wuya zuwa ga Allah sai suka koma su ma suka fara gargadin mutanensu Allah ya ce wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran Allah ya ce ka tuna lokacin da muka juyo da wata tawaga ta aljanu zuwa gare ka Allah ya ce yastami'una alquran suka zo suna sauraron alquran annabi na karanta alqurani a sallar asubahi suna sauraro falamma qudiya lokacin da aka kare karatun alqur'anin annabi ya idar da sallan wallau ila qaumihim munzirin Allah ce sai suka juya zuwa ga mutanensu suna masu gargadin su shi yasa cikin waɗannan ayoyi da muka karanta a satin da ya wuce da Allah ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzir ashiratakal aqrabin annabi ya tara dangi dangi gida gida family family ɗaiɗaikun ƴan uwa duka annabi ya gargade su idan ya kira sunanka sai ce ka tsame kanka daga azabar Allah duk wannan abin da ake yi yau an yi wa'azi gobe an yi wa'azi jibi an yi wa'azi gargadi ne gargadi ne sakamakon abin da zai faru za a haɗu da shi za a haɗu da shi wadda wadda ya ɗauki gargadin zai ji daɗin haɗuwansa da Allah wadda yake ɗaukan gargadin zai yi nadama ranar da zai haɗu da Allah amma dai haduwa da Allah ai dole Allah ya sa mu dace Allah ya sa gargadi ya amfane mu Allah ya sa gargadi ya amfane mu to sai Allah ya ce Na'am ya ayyuhal mudaththir ya Allah ya ce ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir Allah ya ce ka tashi kai gargadi ka gargadi mutanenka ka gargadi al'ummarka daga mummunan sakamakon rayuwa idan ta gurbata rayuwar da aka yi ta akan kafirci rayuwar da aka yi ta akan shirka da Allah rayuwar da aka yi ta akan sabon Allah Allah ya ce ka gargade su wa rabbaka fakabbir sannan ka girmama ubangijinka wa rabbaka fakabbir ka girmama Allah domin sakon da kake dauke da shi din sako ne na Allah shiriyar shiriya ce ta Allah alqur'ani magana ne na Allah alqur'ani sifa ne na Allah magana ne na Allah maganar Allah sifa ce ta Allah magana ce mai girma magana ce mai daraja magana ce mai kima saboda haka duk wanda zai isar da sakon Allah abu na farko shine kimanta abinda zai isar alqur'ani ba maganar shugaban kasa bane alqur'ani ba maganar gwamna bane alqur'ani ba maganar alhaji ko wani mai kudi bane alqur'ani maganar Allah ne alqur'ani na gaba da shugaban kasa na gaba da gwamna na gaba da alhaji wa rabbaka fakabbir Allah ta ka girmama ubangiji idan ubangijinka yana da kima abinka ko maganan iyayenka ne ya kamata ka kimanta shi balle maganan ubangiji wa rabbaka fakabbir Allah ya ce mishi ka girmama Allah ka girmama Allah shi yasa annabi ya ce idan kun zo sujuda wa amma sujud wa amma ruku fa azzimu fihi rabb in kun kama gwiwa a cikin ruku'u annabi ya ce ku girmama Allah a cikin ruku'u subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim bihamdi girmama Allah girmama Allah kimanta Allah darajanta Allah ganin girman Allah shirya ce ba kowa Allah ya mishi wannan gamdakatar ɗin ba shi yasa mushrikai lokacin da suka yi ta jingina ma Allah abin da suka jingina mishi wannan su ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne wayannan su ce almasihu ɗan Allah ne waɗannan su ce uzairu ɗan Allah ne Allah ya ce wa ma ƙadarun laha haka ƙadiri وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون Allah ya ce wa ma ƙadarun laha haka ƙadiri ba su girmama Allah ba su ƙaddara Allah bisa cancantar Allah ba su girmama Allah bisa cancantar girmama Allah ba duk wanda ya jingina ma Allah waɗannan tawaya da na ƙasa bai kimanta Allah bai mutunta Allah ba bai girmama Allah ba Allah ya ce kafirai irin ababen da suke faɗa irin ababen da suke yi Allah ya ce akwai rashin ganin girman Allah a ciki jama'a mun fahimta yana daga cikin ganin girman Allah ganin girman Allah shine girmama maganar Allah girmama maganar Allah girmama sunan Allah girmama sifa daga cikin sifofin Allah girmama al'amari na Allah wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub شعائر الله فإنها من تقوى القلوب wa man yu'azzim sha'airallah Allah ce duk wanda ya girmama ya kimanta alamomi na addinin Allah alamomi na addinin Allah fa innaha min taqwal qulub Allah ce tsoron Allah ke karwa duk wata sha'ira min sha'airillah duk wani abu da aka ce maka wani abu ne da aka jingina shi da Allah littafin Allah ne hijabi ne alama ne na addinin Allah masallaci ne ɗakin Allah wa man yu'azzim sha'airallah duk wata sha'ira daga cikin sha'airullah Allah ce tsoron Allah da ganin girman Allah ke sa mutum ya kimanta nan ne zaka zo ka gani ana sallah mutum ya saka wani dan bes kawai ya shigo masallaci zai yi sallah duk anguwan ba wani da yake ganin sa da kima da zai iya zuwa gaban sa haka sai masallaci ɗakin Allah haka ne ka kalle da mutane suke shigowa mutum ya shigo masallaci da katon hoton arne a bayan rigar ya zo ya tsaya a gaba ga Allah shi wadda hoton san ko sunan san yake jikin riganka shi bayi son Allah bayi son manzon Allah wa rabbaka fakabbir ka girmama Allah girmama Allah na daga cikin girmama Allah girmama alamu na addinin Allah mutum zai je sa kiɗa mai muni kiɗan da ko a gaban wadda yake da mutunci a idonsa ba zai bar wannan kiɗan ta yi ta kaɗa a gabansa a cikin wayansa ba zai zo masallaci ya saka ya ta bugawa a cikin masallaci in ka mishi magana ya ce tsoron Allah ai a zuciya yake wa man yu'azzim hurumatillahi fa innaha wa man yu'azzim hurumatillahi fa innaha min taqwal qulub hurumomi na Allah to shi mai tsoron Allah wanda yake addini duk abin da ya shafi Allah yana kimanta abu idan zai yi rantsuwa yana tuna rantsuwan nan zai yi ne da sunan mahaliccinsa wadda ya halicce shi ya halicci mahaifinsa ya halicci mahaifiyarsa wadda ke bashi abinci wadda ke bashi numfashi zai yi wasa da wannan sunan ai wadda yake da kima ko sunan ubansa yakan mutunta balle sunan Allah a farkon suratul ma'ida Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kaga Allah na kiran masu mutunci ne tuntuntuni yace la tuhillu sha'airallah kar ku shiga alfarman sha'airillah la tuhillu sha'airallah duk wata alama ta addinin Allah ibadodi da Allah ya shar'anta ma bayinsa Allah ya ce kar ku tozarta su kar ku walakanta su la tuhillu sha'airallah kar ku walakanta wata alama daga cikin alamomi na addinin Allah wani gemu zai kalla ya zaga la tuhillu sha'air Allah wala shahr al-haram Allah yace kar ku tozarta kar ku kaskantar da watanni masu alfarma wala hadaya hadaya da za a yanka hadaya da za a yanka ko a soke idan an yi aikin haji jama'a mun fahimta Allah ce karku tozarta dabba ce amma tun da dabban an keɓance ta mabautan Allah Allah ce karku walakanta walal qala'id da waɗanda aka musu rataya za a yi hadaya da su wala aminal baital haram haka nan duk wanda kuka ga ya nufi ɗakin Allah mai alfarma alhaji ne zai tafi umra ko zai tafi aikin haji Allah ya ce ku kiyaye shi jama'a mun fahimta to duk mai imani yana girmama Allah yana daga cikin girmama Allah shine girmama alamomi na addini idan an kira sallah sai ka nazo idan kai tela ne kana dinki sai ka tashi yana daga cikin girmama alamun addinin Allah yana daga cikin girmama Allah girmama addinin Allah wasa da addini wasa da Allah ne ana kiran sallah kana cikin wata sana'ar ka sai ka dakata yanzu kuma al'amarin ubangijin ka ya taso ai ba kiran sallah ba sana'ar da kake ko mahaifiyarka ne ta kira ka ai ya kamata ka ajiye ka amsa balle wanda ya halice ka wa rabbaka fakabbir Allah ce kuma ubangijinka ka girmama shi fakabbir azim shine a ƙarshen suratul isra'i ne nake ji wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan Allah yace kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wadda ba shi da dan nan wa kenan Allah wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wadda bai riki da ba wa lam yakul lahu sharikun min al-mulki kuma wanda ba shi da abokin tarayya wajen gudanar da mulki wa kenan ko mala'ika jibril ba taimakon Allah yake yi ba kuma Allah ba ya shawara da shi umarni yake ba shi a yi kaza a bar kaza duk rayuwar mu nan tun da na farko har na ƙarshe da abun da ka sani da abun da baka sani ba Allah ke gudanar da shi har faduwan ganyen bishiya in ji Allah yanzu akwai shugaban kasan da ya isa ya ce zai gudanar da kasansa bayi bukatan minista bayi bukatan kowa zai yi ba zai yi akwai gwamnan da zai iya gudanarwa Allah shi kadai yake gudanarwa duk wanda kaga Allah ya kusantar da shi gare shi to an kusantar da kai ne don a taimake ka a girmama ka ba an kusantar da kai ne don ka taimake shi ba walam yakul lahu sharikun min al-mulk bai da abokin tarayya wajen gudanar da mulki dukkan mun nan shi ke lura da mu shine ubangijinmu walam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli bayi da wani waliyi majibanci wai don ya kasa to yana bukatan wannan waliyin ya taimake shi Allah ya ce babu babu a cikin kwanakin nan nake ganin wani shehi yake cewa game da kissar bilkis ya ce mu wannan allazi indahu ilmun min alkitab ya dauko gadon wai annabi Sulaiman me zai ce ma Allah ayi a'a ai annabi Sulaiman bawa ne bawa ne na Allah shi ba Allah bane bawa kuma dole ya roki Allah dole ya roki Allah ba wanda yafi karfin ya roki Allah ba shi ya kasa domin shi ba alganiyu bane baka ji annabi ibrahim yadda yake ta addu'a ba rabbi kaza rabbi kaza rabbi kaza rabbi kaza rabbi kaza ga su annabi zakariya rabbi kaza rabbi kaza rabbi kaza rabbi kaza eh mutanen nan ƙarya a cikin su wallahi wallahi ya za a yi annabi suleiman ya wuce ya roki allah ba zai yiwu ba annabi suleiman bawan allah bawa ne na allah allah ne ya annabtar da shi ya ba shi wannan darajar amma darajarsa za ta kai darajar allah ne يفعله من في السماوات والأرض yas'aluhu man fis samawati wal ardi duk abin da ke samai da kasai Allah ya ce yana roƙona duk abin da ke samai da kasai yas'aluhu yana roƙon Allah wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka wa rabbaka fakabbir ka girmama Allah ka girmama Allah idan al'amuranka akwai kimanta ubangijinka wannan zai hana ka wasa da addini wannan zai hana ka wasa da addininka zai sa ka kimanta addininka zai sa ka kimanta alamomi na addinin Allah Allah a ƙur'ani ya ce inna safa wal barwata min sha'airillah Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'irillah safa da marwa suna daga cikin alamomi na addinin Allah Allah ya ce wa thiyabaka fatahhir Allah ya ce kuma game da tufanka Allah ya ce ka farkake shi waɗansu malamai daga cikin malaman tafsiri suka ce wa thiyabaka fatahhir athiyab anan ma'ana an-nafs waɗansu suka ce al-qalb zuciyarka ka tsarkake ta ayyukanka ka tsarkake su tufafinka ka tsarkake shi zuciyarka ta zan zuciya ce wankakkiya domin wadda ke samun rabo ranar alkiyama a gaban Allah man atallaha bi kalbin salim wadda ya je ma Allah da kubutacciyar zuciya wankakkiyar zuciya ranka ka tsarkake shi tufafinka ka tsarkake shi ka tsare tufanka daga najasa ka tsare tufanka daga dotti da kazanta ka wanke kayanka ka tsabtace kayanka ka goge kayanka inna allaha ta'ala jamil yuhibbul jama'a Allah yana so ya ga mutum tsaf tsaf tsaf tsaf tsaf tsaf tsaf ba zuhudu bane zama da kazanta jama'a mun fahimta eh tsafta addini tsafta addini wasu ya baka fatahir ka tsarkake tufanka yana daga cikin tsarkake tufa shine dage suturanka kar ya dinga sauka a ƙasa eh kaga mutum kaman baro eh ka dage tufanka sai na umar yana cikin yana cikin magagin suka da aka mishi kafin ya mutu wani matashi ya zo kansa hadisin na sahihul bukhari bayan ya faɗi duk abin da zai faɗa game da sayyidina umar ya juya zai tafi umar sai ya ga tufansa na jan kasa sai ya kira shi ce mishi daga tufan hakan shine mafi tsarki da tsabta hatta a wajen ubangiji duk abin da ya yi kasan idon sawo annabi ya ce za a gasa shi ranar alkiyama duk wanda zai dinga saki tufansa kasan idon sawunsa zai gamu da azabar allah ranar alkiyama wasiyabaka fatahir ka tsarkake tufanka ka tsarkake tufafinka ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake ranka ka tsarkake ayyukanka ka zama a cikin nagarta domin allibas libasu taqwa zalika kai ya bani adama kad anzalna ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم الله يتي يا كو ƴaƴan Adamu ba mu ba kenan Allah ya ce kad anzalna alaikum libasan hakika mun saukar muku da wani irin tufa anzalna alaikum libasan Allah ya ce mun ba ku tufa da sutura wadda za ku rufe al'auran kwanci yuwari sau'atiku wadda zai rufe muku tsaraicin za ku fita a cikin mutunci da kima warishan mun ba ku na ado da kwalliya a saka riga a saka babban riga a saka riga a saka alkyabba Allah ce bayan tufan da zai tsare muku tsaraici Allah ce mun ba ku kuma wadda za ku yi ado da shi Allah sai ce wali ba su takawa zalika kai amma kaman kama kanka tufa da tsoron Allah Allah ce shine mafi alkhairi kama kanka tufa da tsoron Allah biyayya ma Allah bin dokokin Allah Allah ce to wannan kuma yafi komai alkhairi gare ka wa thiyabaka fatahhir war rujuza fahjur Allah ya ce gumaka ka kaurace musu war rujuza duk wani sabon Allah ka kaurace mishi war rujuza fahajur duk wani sabon Allah Allah ce kai nesa da shi idan mutum na kusantan laifi kamar yana kusanto da azabar Allah ne gare shi war rujuza fahajur waɗannan gumaka da ake bautan su waɗannan ababa da ake ma Allah tarayya da su fahajur Allah ce ka nisance su ka kaurace musu war rujuza fahajur diyo malamai suka ce duk wani dangin sabon Allah ka kaurace mishi domin masifa ce masifa ce shi sa ka duba alqur'ani in zina ne sai a ce karka kusance shi
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا wala taqrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون wala taqrabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zina kar ku kusanci zina ba kar ku yi zina ba kar ku kusanci zina me yasa Allah ya ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina alfasha ce idan aka ce malaifi alfasha to ya kai bango a wajen sharri wasa a sabila Allah ce ya munana ya zama hanya a ce harkar mutum a rayuwarsa bin mata harkar mutum zinace zinace Allah ya ce ka ɗauki hanyar da ba za ta bulle ba ka ɗauki hanyar da ba za ta bulle ba duk wanda ya ɗauki harkar mata a rayuwarsa shine harkarsa wallahi ya bi hanyar da ba ta bullewa wallahi ya bi hanyar da zai mutu a kaskance a walakance wallahi sai dai in ya tuba Allah ce wala ta karbu zina kar ku kusanci zina kar ku kusanci zina inda zina ta yi ku yi hannun riga wala ta karbu zina yanzu yau zinan kullum shi ake kusanto da shi cikin al'umma Allah ya ce zina alfasha ce hanya ce mummuna in ji Allah malam hanyar da Allah ya ce mummuna ce mummuna ce kuma mummuna ba ce mummuna ce mummuna ce zina ba ta kullewa zina ba ta kullewa wala ta karabu malar yatim Allah ya ce kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan ai bitariqati allati hiya ahsan Allah ce sai ta hanyar da ta dace kar ku kusanci dukiyar maraya kar ku kusanci dukiyar maraya shi fa maraya ubansa ya mutu ya bar mishi abin da ya bari ku bar shi ya lalata dukiyarsa da kansa Allah ne zai bar ku ba balle ku kuka lalata da shi ya lalata ta da kansa da kansa ya bata dukiyarsa ba da a bar ku ba balle kuma ku kuka ci dukiyar saboda ka Allah ya bayani yadda za a rike musu dukiyarsu wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman
أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا lokacin da kuma kuka ga sun mallaki hankalinsu wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha
إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا الله أكبر.
أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا Allah ya ce wabtalul yatama ku yi ta jarrabawa kuna lura da hankalin marayun da aka mutu aka bar mu mahaifinku ne ya mutu to akwai dukiyar kannanka a hannunka wani wanka ne ya mutu aka ɗauki dukiyar ƴaƴansa aka baka ka rike ko wani makwabcinku ne ya rasu aka ga amanar ka aka ɗauki dukiyar aka baka Allah ya ce wabtalul yatama to kuna gudanar da rayuwa da marayun Allah ya ce kuma kuna lura da su hatta idza balagun nikah har idan sun kai aure sun balaga fa in amastum minhum rushdan idan kun lura sun natsu sun natsu sun mallaki hankalinsu yanzu an san wane ko an bashi dukiyarsa ba zai je ya dinga tafiya club da abokai a kashe kuɗi ba kaga dai kuɗinsa ne amma ka ce sai kun lura ya mallaki hankalinsa tukunna a yi maganan bashi kuɗin ina ce in kun bashi shi zai kashe kayansa Allah ce tokar a bashi a lura da shi fa in anastum minhum rushdan idan kun lura da natsuwa tattare da marayunku fadfa'u ilaihim amwala to ku dauki kudin su ku ba su ku dauki kudin su ku ba su Allahu akbar imalan yau ne uba zai rasu wa ya rike gado ƴaƴansu ma ƴaƴansu ma kannansa da ƴan uwan sun mallaki hankalinsu amma har yanzu ba a raba gadon ba Allah ce duk wanda kuka fahimci ya mallaki hankalinsa ku bashi gadonsa kawai ku bashi gadonsa baka da wani excuse na rike mishi gida baka da excuse na ba za a raba gida ba ubangiji ne ya raba cewa in an raba gida za a raba kai ƙarya ne Allah ya ce a raba to wata haka da ka samu a gadon gidan tana da gado saboda ita mace ce ta yi aure har a mutu a ƙare ita ba a bata nata ba tana tsoro kuma ta yi magana saboda ‘yan uwanta za su ce za ta tada fitina haka ne wannan zalunci ne zalunci ne zalunci ne in ka rike gadon marayu kake araba zalunci ne in ba su mallaki hankalinsu ba is okay in sun mallaki hankalinsu ba lallai sai an sai da gidan ba amma dai kowa a bashi da kai da kai da kai an raba ga gadon kowa wannan ɗakin su wani ne kaga Allah ya sauke ko iska ne zo ya yaye gidan ya yaye bangaren wani in da ku taimake shi gyara nashi sai gyara nashi amma ba za a ce a zo a haɗa kuɗi a gyara ba to haka mutum ya yi babakere a gidan gado ‘yan uwansa ba a raba an ba su ba har ‘ya'yansa su zo su fara gini a cikin gidan wadda ya magana kuma a jefe shi da raba zumunci shi fa Allah ya raba gado ne tun kanka mutu yana so a raba ko bai so tun kanka mutu ya raba gado fa in anastum minhum rushida fadfa'u ilayhim amwalakum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru Allah ya ce kar ku ci musu kuɗi in ji Allah kar ku ci musu kuɗi a banza ta hanyar barnatawa da ganin banza yana da awakinsa tun da kaga yaro ne idan an ma aiwa kawai ka kama rago ka yanka haka ne mana wa bidaran an yabbar ko kuma kafin su girma ku yi sauri ku ci wa man kana ganiyar falyasta'af Allah ce duk wanda yake mawadaci ya kan ba ruwanka da dukiyarsa in zaka rike shi ka rike shi ka biya mishi kuɗin makaranta ka ɗauki ɗawainiyarsa ka yi abun da ya dace kuɗinsa kuma kana rike da shi kana juya mishi kai ma ai da ka mutu wata ilba rana ɗaya da ka haɗu da 'ya'yanka ai duk ku mutu kai ma akwai wadda za ka bari wa man kana faqiran wadda kuma faqiri ne fali akul bil ma'ruf to yaci da kyautatawa tunda ana daukan dawainiyansa to ba laifi a tsakura a cikin kudin sa ayi abinci da shi in ba halin yadda za a yi tunda dama komi da kake yi ai da shi kake ko a dauka a cikin kudin sa a biya mishi kudin makaranta Allah yace da kyautatawa ba laifi fa'iza da fa'atun ilihim amwalahum idan kuma za a ba su kuɗinsu yau za ka ba shi kuɗinsa dama wanka ne ya rasu aka ba ka karike ko babanku ne ya rasu yanzu ganin gadonsu a hannunka in za ka mayar Allah ya ce a nemi shaidu fa'iza da fa'atun ilihim amwalahum fa ashidu alaihim ka nemi shaidu a nemi ko makwabta ko yan uwa a lokacin da wane ya rasu ɗansa wane ko yarsa wane ko wane abinda aka ban da rike mishi dama kaza ne to na ga yanzu ya mallaki hankalinsa zai iya juya kayansa dama an sa shi ya yi tsayin ko na wani sana'a ko kasuwa ko wani abu saboda haka ku zama shaida ga dukiyarsa na ɗauka na bashi ku ji sai Allah ya ce wakafa billahi hasiba Allah ya ce ni ma dama na kirga duk abin da aka yi abin da ka ci Allah ce duk na kirga Qur'ani ke in ma kana ganin wanda ka kira din ba su sani ba Allah ce ni na san nawa aka baka na san nawa ka ci kuma da a haɗu da shi to dukiyar marayu Allah ce kar ku kusance ta a wata aya Allah ce duk wanda kaga na cin kudin marayu wuta yake ci wuta wuta innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman wadanda ke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara Allah ce iyakar abinda suke ci wuta in kaga mutun ya sayi lemo zai sha Allah ya ce wuta ne wuta ne ko ba wuta bane wuta ne ba sai islamu sa'ira Allah ce kuma da sannu za su shiga wutan sa'ira warruju zafahatu duk wani abu na kafirci duk wani abu na shirka duk wani abu na bautan wani Allah duk sabon Allah Allah ce ka kaurace mishi ko abokan zama ne ka fahimci wani fajiri ne ka yi nesa da shi ka yi nesa da shi in ya buɗe wayansa wannan batsan a nan wannan batsan a nan ka daina zama da shi ka daina zama da shi ka daina zama da shi ka daina zama da shi matukar ka fahimci ba mutumin kirki ba ne ka daina zama da shi me yasa malam mai ahalari yace bai halatta ka zauna da fasiki ba sai inda larura saboda zama da shi akwai danja Allah ya ce wala tamnun tastakfir kar kuma ka yi kyauta don neman ƙari haka waɗansu malamin tafsirin alkur'ani suka fassara sai suka ce to wannan ya ke banci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ba da wani abu don ka sha kan wani abu ko waɗansu abubuwa da yawan malamai suka ce wala tamnun tastakfir shine karka ba da abin da kake da shi na da'awa da alkhairi don neman kuɗi ka yi shi don neman fiskar Allah ka yi shi don neman gidan lahira ka yi shi domin aiki ne da Allah ya ɗora ka a kansa kuma zai baka sakamako duk manzannin Allah nan haka zaka ji suna cewa in ajriya illa alallah sakamako na na wajen Allah da'awa ba kayan kasuwa bane ba kayan trader ba aiki ne tsakanin malami da ubangijinsa abinda ake bukata shine ka kulla alaka tsakanin bayin Allah da Allah in ka je shi kuma ya biya ka jama'a mun fahimta wala tanun tastakfir wadansu malamai suka ce kar ayyukan da kake na ibada su ruɗe ka har ka ga ka yi wani abun a zo a gani a wajen Allah irin ka dinga jin ai ku ne na gaba gaba abun Allah ai Allah ai an yi kokari a wadatun nan tattai a wanda ka ji ya ce shi zai bada aljanna shi kan ba ya sha ba kawai ya sha ya rudu ya rudu ha ba malam ai malam alkiyama haduwa da Allah haduwa da Allah haduwa da Allah babban al'amari malam ran da za a hadu da Allah a ranar annabi Adamu yake nafsi nafsi wallahi abunda zai yi abunda zai yi tsayuwa yake wa kansa da kansa ita ma matarsa na Hawwa ta tsaya ma kanta annabawan Allah da manzannin Allah suna nafsi-nafsi alkiyama wajen biki ne za a ce mishi ka je ka roƙa mana Allah zai ce Allah ya yi fushi irin fushin da Allah bai taɓa yi ba saboda a ranar matsafa sun iso ‘yan caca sun iso karuwai sun iso duk dokan da ya sa ka taka to a ranar ka iso annabi adamu zai ce Allah ya yi fushi irin fushin da bai taɓa yi ba ni ba zan je na yi magana ba annabi nuhu zai ce Allah ya yi fushi kowa ya iso kasan wani sana'arsa shine kidnapping e sana'arsa ya je ya kama mutum uwarsa ta yi kuka ‘ya'yansa su yi kuka matansa su yi kuka yana rike da shi za a ba shi kuɗi ya je ya yi rayuwa to shi ma ya iso filin alkiyama shi ma ya iso filin alkiyama wala tamnun tastaksir kar ka yi wata baiwa ka fake da ita don neman ƙari akan baiwar da kai kar ka isar da sakonni kar ka isar da alkhairi kar don ka tsaya ka bauta ma Allah wannan bautar kan ka nuna kamar kayi wani gata ne ma Allah ko kayi gata ne wa manzon Allah akwai wata ƙabila daga cikin ƙabilun larabawa da suka musulunta bayan sun musulunta sai suka zo kamar suna goranta ma annabi irin ai su su suka ba da kansu ba ya kansu aka yi ba su ba a dole suka shiga ba irin dai kamar sun dan tattaimaki musuluncin nan Allah ya ce mun nuna alaika an aslamu
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين yamunnuna alayka an aslamu Allah ya ce suna goranta maka suna nuna suna da wata falala a kanka don sun musulunta kul Allah ya ce ka ce musu la tamunnu alayya islamakum kar ku goranta mu musulunci kar ku dauka don kun musulunta kun taimake ni ne balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in ma za a goranta in ma ana bin bashi to Allah ne ke bin ku bashi an hadakum lil iman saboda ya shirye da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin in akan gaskiya kuke Allah ya ce wali rabbi ka fasbir game da al'amarin ubangijinka kai haƙuri wajen isar da sakon Allah wali rabbi ka fasbir kai haƙuri haƙurinka ya zama don Allah ne wali rabbi ka fasbir kai haƙuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم Allah ya ce fasbir kai haƙuri kama sabara ulul azmi min ar-rusul kamar yadda waɗannan ma'abuta daraja daga cikin manzanni su ma suka yi haƙuri irin annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya ce kai ma kai haƙuri fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum Allah ya ce kai haƙuri kai haƙuri isar da sako na Allah sai da haƙuri sai da haƙuri karantaswa sai da haƙuri da'awa sai da haƙuri in ba ka da haƙuri sai ka fara Allah ce mishi kai haƙuri wani rabbi ka fasbin haƙurinka kuma ya zama don Allah kake wadda ya fi kowa wahala a duniya shine wadda ke yin abu don mutane shi su mutane ba ba a musu wadda ya ɗauki wa mutane zai yi wa zai jima yana wahalan banza wallahi malam za ka gane sirrin ikilasi sirrin ikilasi yin abu don Allah malam kawai in kai hulɗa da mutane duk wanda ka ɗauka za ka burge shi kada bata lokacin ka kawai je ka direct in kun haɗu a nan ku kwa rabu a can Eh, mutane ba sa gani wanda ya ɗauki wannan ɗawaini ya ɗauki ɗawainiyar banza zai gaji zai gaji kamar in don Allah kake fa ni'ima don Allah kake dama ba kana yi ne don ka burge shi ko don ka bashi haushi ba kaga in ya ji haushi ya ji haushi wa kansa Allah ya ce mishi kai hakuri a suratul an'am ne wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu fasabaru ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد كذبت رسل min قبلك Allah ya ce hakika an karyata manzanni dewa kafin ka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce fasabaru ala ma kuzzibu suka yi hakuri akan wannan karyata su da aka yi wa uzu Allah ya ce an cutar da su haka suka yi ta hakuri hatta atahum nasruna har nasarar mu ta riske su Allah ya ce sun yi hakuri sun yi hakuri Allah ya ce kai hakuri wal rabbika fasbir kuma hakurin kan ya zama don ubangijinka kake wani abu ne tsakaninka da mahalicinka wani abu ne da ubangijinka ya tsayi da kai a kansa Allah ya ce haƙurinka ya zama a kan tafarkin Allah duk wani manzo da ya zo haka aka yi ta yi sai da ya yi haƙuri sai da ya yi haƙuri sai da ya yi haƙuri kafin ya isa zuwa ga inda yake so ya je sai da ya yi haƙuri قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا قالت لكم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم أي ما نحن إلا بشر مثلكم suka ce ku mutane ne ba za mu karbi abin da kuka zo da shi ba in Allah na so mu shirye ya turo mana mala'iku suka ce musu gaskiya ne mu mutane ne kamar ku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah ai yana baiwa ma wanda yake so daga cikin bayi ku kanku bayin ya ku ya kunku ai darajar ku ai ba dai bace wa ma kana lana an na atiyakum bi sultanin illa bi idinillah kuma ba hurumin mu bane mu zo muku da wata aya sai da izinin Allah wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah ce mu'mini su dogara ga Allah wa malana Allah na tawakkal ala Allah suka ce me ke gare mu me ya same mu ba za mu dogara ga Allah ba wa qad hadana subulana bayan ya shiryar da mu hanyoyin shiryar mu baki daya Allah ya nuna mana komai wala nasbiranna ala ma azaitumuna suka ce wallahi da mu yi hakuri mu jure akan duk cutar da mu da dafi suka ce za mu jure da mu jure wala nasbiranna ala ma azaitumuna za mu jure mu yi hakuri da duk cutar da mu da za ku yi wa alallahi falyatawakkal almutawakkilun to dukkan manzannin Allah haka suka abubuwa ya same su mun karanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara wannan kira da irin abubuwan da suka faru da yadda ya dauki al'amari to Allah ya ce mishi wani rabbika fasbi kai haƙuri kai haƙuri ka jure ka tsaya a game da al'amarin ubangiji wannan kira da kake yi zuwa ga Allah Allah ya ce kai tsayi wanda ka aka ka samu haƙuri ka samu juriya bisa cutar da kai da za a yi ka daure ka dage wannan kira ne zuwa ga duk wani mai karanta su dole sai da haƙuri da juriya kafin ake ganin sakamako mai kyau Allah ya dace da mu Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk